أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم to babu to babu to
babu mar'i ma man ahabba babun cewa mutum yana tare da wanda ya so wanda wannan duniya da lahira ba mutum yana tare da wanda yake so eh حدثنا عبد الله بن مسلمة بن كعنب حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن مم.
أنس بن مالك أن أعرابيا قال لرسول الله wani balarabe ya ce da صلى الله عليه manzo sallallahu alaihi wasallam وسلم ساعة yaushe ne sa'a alkiyama قال قال له رسول الله sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ما أحدثت لها kai da kake tambaya yaushe ne sa'a alkiyama wani tanadi kai mata مم. قال sai balaraban ya ce حب الله ورسوله abin da na tanadar mata san Allah na tanadi san Allah da san manzo sallallahu alaihi wasallama قال ya ce أنت مع من to أحببت aiko in haka ne kana tare da wanda kake so
حدثنا بكر بن ابي شيبه وعمر الناجد والزهير بن عبد ومحمد بن عبد الله بن عمير وبن ابي عمر واللفظ بن زهير قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن انس قال wato ah, malamai suke cewa a hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama akwai abin da ake kira usulubul hakim نعم domin shi zahiri mai tambaya tambayar da ya aimata sa'atu yaushe ne to amma da aka tashi amsa masa sai aka amsa masa da abin da ya fi muhimmanci ba yaushe ne sa alkiyama ne muhimmi ba in yau ne diddaya in sai nan da shekara dubu diddaya in nan sai da nan da shekara miliyan diddaya muhimmin abu abu ɗaya ne shine me ka tanadar mata me ka tanadar mata shi yasa an yi abin da ake kira uslubul hakim wato tsari na hikima a wajen ba da amsa wanda ya tambaya a fus- a- a nausar da shi wani abu ne ya fi muhimmanci a gare shi a nausar da shi cewa ai ga abin da yake ya fi muhimmanci a gare shi A, inda ya zama tambayar tasa ta bauɗe kaɗan daga abin da yake ya fi muhimmancin gare shi inda a nan muhimmin abu ba yaushe za a yi ba muhimmin abu me kai tanadi me ka tanadar wata sa alkiyama to حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عمرو الناجر وزارون هابن وما بن عبد الله بن نمير وابن ابي عمر ولم يزل ذلك قال su biyar da suka ce an anasin qal yace qala rajulun wani mutum ya ce ya rasulullahi yaushe ne sa alkiyama قال sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace me kai tanadi gare ta ولم يذكر كبيرا bai afaji wani babban aiki ba قال sai yace ولكني ni gaskiya ba wani aiki ne da ni ba amma abinda nake da shi shine ina son Allah ina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال sai manzo Allah ya ce وانت ما من aiko ha- kana tare da wanda kake so
حدثني وهب حدثني وهب بن راشد وعبد الرحمن قال عبد اخبرنا وقال حدثنا راشد حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري حدثني انس بن مالك ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى wani mutum daga larabawa الله ya zo عليه وسلم wajen manzo sallallahu alaihi wasallam kamar hadisin da ya gabata غير انه قال sai dai ya faɗa a wannan ruwayar ما عادت لها من كثير ban tanadar mata wani abun aiki na kirki ba mai yawa da zan ce zan yabi kaina a kai
حدثني ابو ربيعه العتكي حدثنا مالك عن ابن زيد حدثنا ثابت البناني عن انس بن مالك قال anas ibn malik yace جاء رجل إلى wani mutum ya zo رسول الله ya zama manzo sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi قامت الساعة yaushe ne sa alkiyama قال yace وما عدت للساعة me ka tanadi ga sa alkiyama قال ya ce san allata da ta san Allah da san manzansa قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai ko kana tare da wanda kake so قال أنس Anas ya ce وما فرينا بعد الإسلام فرحا أشد ban mi farin ciki ba bayan musulunci farin ciki wanda yake ya fi tsanani daga fadin annabi sallallahu alaihi wasallama فإنك ما أمر hakika kai kana tare da wanda kake so قال أنس Anas ya ce أنا أحب الله ورسوله to ni ina san Allah ina san manzo sallallahu alaihi wasallam ina san Ababakar ina san Umar فأرجو أن أكون معهم ina sa ran in zamo ina tare da su وإن لم أعمل بأعمالهم ko da ban yi aiki irin aikinsu ba
حدثنا محمد بن عبيد البخاري حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا ثابت البناني عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر قول على a wannan ruwayar bai faɗi magana anas ba بعد أنس ba na hibbullah وما بعده da abin da yake bayansa حدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن ابي الجعد حدثنا انس بن مالك قال anas ibn yace anas ibn malik yayi mana hadisin انما انا ورسول يتي- الله صلى الله عليه وسلم خارجين من da المسجد maka ni da manzo sallallahu alaihi wasallama muna halin fitowa daga masallaci فلقينا رجلا muka gamu da wani mutum عند سدة المسجد daidai da dandamalin masallaci فقال يا رسول الله yace ya rasulullahi yaushe ne sa alkiyama قال رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ما أعددت لها me kai tanadi dan sa'ar قال yace فكأن رجل استكان kai ka ce mutumin ya kaskan da kai ثم قال يا رسول sannan الله wato ya nuna tambayar ba haka zai ba zai zaci za a yi masa wannan tambayar ba ya zaci za a faɗa masa lokacin yaushe za a yi ya ce ya rasulallahi ما أعددت لها كبير صلاة ban ولا tanadi babbar sallah ba az- sallah mai yawa ba ko azumi ko sadaka ولكني أحب الله ورسوله sai dai abinda na tanada ni ina son Allah ina son manzon Allah قال ya ce فأنت ما من أحببت aiko in dai haka ne kana tare da wanda kake so حدثني محمد بن يحيى بن عبد العزيز اليشكري وحدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة أخبرني أبي عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ya kama daga annabi sallallahu alaihi wasallama بناوه kamar wannan hadisin حدثنا قتيبة حدثنا أبو أوانة عن قتادة عن أنس حا وحدثنا ابن مسنى وابن بشار قال حدثنا وابن بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة سمعت أنس حا tawilin أبو غسان المسلمي ومعمر بن المثنى قال حدثنا معاذ يعني بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحديث to haddasana sunan ibn abi shaybah wa saqum ibrahim qala saqu abarana wa qala usman haddasana jarir an al-amash an abi wa'il an abdullah qala ja'a rajulun wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace يا رسول الله ya rasulullahi كيف ترى في رجل me zaka faɗa a game da mutumin da ya so mutane ولما يلحق به amma ya kasa ruskuwa da su dangane da aiki baya aiki irin nasu amma kuma gashi yana son su قال رسول الله صلى manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai mutum yana tare da wanda yake so
حدثنا معمر بن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن ابي ابي حا وحدثني بشر بن خالد اخبرنا معمر يعني بن جعفر كلاهما عن شعبة حا وحدثنا ابن نمير حدثنا ابو جواب ابو جواب حدثنا سليمان بن كرم جميعا عن سليمان عن ابي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية ها تهويل حدثنا ابو معاويه محمد بن عبيد عن الاعمش عن شقيق عن ابي موسى قال yace أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل wani mutum ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam فذكر مثل حديث جرير ya ambata kama hadisin jariru daga amashu haddasana babu idza usniya ala salihi fahiya bushra wala taruhu babun cewa in aka yi yabo ga mutumin da yake na kirki to kai ya dauka wannan yaban da aka yi masa zai rage masa lada ko wani matsayi wajen Allah oh albishir ce albishir ce Allah ne ya kaddara a yabo gare shi da sufofinsa na salaha wannan ba zai rage shi komai ba a wajen Allah
حدثنا عن يحيى التميمي وابو ربيع وابو كامل وقتيبة بن حسين ولفظ لي قال اخبرنا وقال الاخران حدثنا عمار بن زيد عن ابي ابراهيم الجوني عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر قال قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم انت من من الله صلى الله عليه وسلم رايت رجلا عمل عمل من الخير ya labarin yake ne mutumin da yake yayi aiki na alheri ويحمده الناس عليه ya zama mutane suna yabansa bisa wannan aikin da yayi na alheri قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace تلك اجل بشر wannan magagaucin albishirin mummuni ne حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم عن وكيع حاء حدثنا عمر بن بشار حدثنا عمر بن جعفر حاء وحدثنا محمد بن مسنى حدثني عبد الصمد حاء وحدثنا اسحاق اخبرنا النضر كلهم عن شعبة عن أبي عمران الجوني بإسناد حماد بن زيد بمثل حديثه قال أنا في حديث عن شعبة قال عبد الصمد ويحبه الناس عليه mutane suna son sa akan wannan aikin وفي حديث عبد الصمد wa Ahmadu nas mutane suna yaban sa akan wannan aikin كما قال حماد kamar yadda shi Ahmadu ya faɗa a tasar ruwa بسم الله الرحمن to الرحيم bismillahir rahmanir rahim kitabul qadari littafin maga bayani akan kaddara cewa duk abin da zai faru a cikin halitta to Allah ya kaddara ba wani abu da zai faru a halitta wanda Allah bai kaddara ba باب كيفية خلق الآدم في بدن أمه Mm, babin kaifiyar halittar mutum a cikin cikin mahaifiyarsa wa kitabati rizqihi da kuma cewa ana rubuta arzikinsa wa ajalihi da ajalinsa da aikinsa wa shuwatihi da cewa taɓaɓɓe wa ne sa'adatihi ko kuma zama wasa mai arziki tun kafin ya zo nan duniya tun yana cikin mahaifiyarsa حدثنا بكر بن ابي شيبه حدثنا معاويه وكيع الشعب حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير الحمداني واللفظ له حدثنا ابي وابو معاويه وكيع قالوا حدثنا الاعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله قال abdullahi da mas'udin ya ce حدثنا رسول الله صلى الله عليه manzala وسلم sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana وهو الصادق المصدوق manzala ko shine mai gaskiya wanda ya cancanci duk abin da ya faɗa a gaskata shi ان احدكم hakika ɗayan ku هو خلق كتب ana tara halittarsa a cikin mahaifiyarsa har zuwa kwana arba'in ثم يقول في ذلك الكتاب sannan a wannan kwana arba'in din yana zamowa gudan jini مثل ذلك ka- kamar wannan ثم يقول في ذلك مرغتا sannan kuma ya zama tsoka a cikin wannan a cikin mahaifiyar tasa kamar haka kwana arba'in ثم يرسل الملك sannan a aiko mala'ika فينفخ فيه روحه ya busa rai a cikinsa والموت a umarta da la- kalmomi guda hudu كتب رزقه a umarci cewa a rubuta arzikinsa وعدله da ajalinsa da aikinsa وشقي cewa shi taɓaɓɓe ne ko mai arziki والذي لا إله غيره manzo Allah ya ce na rantse da ubangiji da ba wanda cancanci abota masa in ba shi ba إن أحدكم hakika ɗayan ku يعمل بعمل أهل الجنة yakan yi aiki da aikin 'yan aljanna حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ta da zama ba abin da ya rage ya shiga aljanna sai ko gwargwadon kamu ɗaya فيسبق عليه الكتاب amma abin da Allah ya riga ya rubuta a kansa ya zarce a kansa ويعمل بعمل أهل wannan zai sa النار.
ya dawo ya aiki aikin 'yan wuta ya zo ya shiga wutar وإن أحدكم يعمل hakika da بعمل kai kan yi أهل aiki aikin 'yan النار.
wuta
حتى ما يكون بينه وبينها har ya إلا zama abin da ذراع.
ya rage tsakaninsa da wutar sai ko kamu ɗaya فيسبق عليه الكتاب abin da Allah ya rubuta sai ya gabata gare shi ويعمل بعمل ya أهل aiki aikin 'yan aljanna ya zo ya shiga aljanna
حدثنا عثمان بن ابي شيبه ارسله بن ابراهيم كلاهما عن جرير بن عبد الحميد حاوى حدثنا اسلام بن ابراهيم اخبرنا عيسى بن موسى حاوى حدثني ابو سعيد الاشعري حدثنا وكيل حا حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبة بن الحجاج كلهم عن الاعمش بهذا الاسناد ƙara fi hadisi wakil ya faɗa hadisin waki'u نعم ان halka hadikun hakika halittar ɗayanku نعم بالموت بدل امه ana tarawa a ciki- ana tara halittar tasa a cikin cikin mahaifiyarsa har dare arba'in قال في حديث معاذ Mm, an shubata arba'in da lailatan arba'in da yawan dare arba'in yini arba'in واما في حديث جرير وعيسى arba'in da yawan kwana arba'in حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن عبد ولم بن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قبيل عن زبير بن عسير يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال yana kai hadisin ga annabi sallallahu alaihi wasallam qal manzala sallallahu alaihi wasallam yace يدخل الملك على اللقمة بعد ما تستقر في الرحم mala'ika yakan shiga yakan je inda mani yake bayan maniyin ya samu zama a cikin mahaifa بأربعين da kwana arba'in ko dare arba'in ko dare arba'in da biyar فيقول يا ربي a mala'ikan ya ce ya ubangiji عاشقي wannan taɓaɓɓe ne ko mai arziki ويكتباني a rubuta ويقول أي ربي mala'ika sake cewa ya ubangiji أذكر أو أنثى namiji ne ko mace ويكتباني shi ma dai a rubuta ويكتب عمله a rubuta aikinsa وأثره da gurbinsa da abin da zai inda za shi da ajalinsa ورزقه da arzikinsa ثم تدرسوه shi kenan takardun da aka rubuta wannan a ninke فلا يزال فيها ولا ينقص ba magana a ƙara ba magana a rage ba ragi ba ƙari
حدثني ابو داود احمد بن عمرو بن سلمي اخبرنا ابن وهب اخبرني عمرو بن حارث عن ابي الزبير المكي ان عامر بن واصلة حدثه انه سمع عبد الله بن مسعود يقول ya ji abla masud wato hadisin yana daga ruwayar sahabi daga sahabi Eh, kamar yadda yake ruwayar ma tabi'i ne daga tabi'i ko amr ibn haris tabi'i ne ya ruwaito daga abu zubairi abu zubairi tabi'i shi kuma ya ruwaito daga sahabi sahabin da yake ya ruwaito daga sahabi ya ji abla masud yana cewa الشقي مشقي في بدن امه taɓaɓɓe shine wanda tun yana cikin uwarsa daman an rubuta shi taɓaɓɓe tun والسعيد yana cikin uwa an rubuta shi taɓaɓɓe mai arziki kuwa والموعظة بغيره.
shine wanda ganin wani abu ya samu waninsa ya shiga taitai wanda aka gargaɗe shi da wani yanda wato ake faɗa da hausa cewa in kaga gemin dan wanka ya kama wuta to kai ka sa wani aka ruwa Eh, to wanda yake a wannan matsayin shine mai arziki wannan hadisi da Abdullahi Mas'udin ya faɗa Mm.
ko ya ruwaito ya sa mu'tazilawa wanda su suke musu kadaru ya zama suna cikin yana cikin waɗanda suka fi tsananta kinsu dan ba magana da basu faɗa kan Abdullahi ibn Mas'udin ba su mu'tazilawa sun ce ba makarici kamar sa ba mai menene kamar sa ya za a ce mutababbe waitin yana cikin uwarsa a bari ya zo duniya a ga aikin sa ai aikin mutum shi yake bashi matsayi ba wani abu can daban ba a wajen su to
sai Sai wani mutum daga daga sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ana kiransa huzaifatun asidil gifari ya ka faɗa masa wannan magana ta ablamu mas'udin faƙala ya ce ya za a ce mutum bai aiki ba a ce ya taɓe sai mutumin ya ce da shi kana mamakin wannan ni na ji maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan dare 42 ta wuce ga maniyi bayan saukar maniyin a cikin mahaifa Allah zai aiko mala'ika zuwa gare ta ya suranta ta ya halici sam a hajin ta masara da ganinta da fatarta da namanta da kashinta sannan ya ce ya ubangiji namiji ne ko mace Allah ya zartar da abin da ya nufa mala'ika ya rubuta sannan mala'ika ya tambaya ya ubangiji ajalinsa fa- ya zai yi a duniya sai a- a- wato a fada wato yadda Allah ya nufa sai a rubuta ubangiji ya hukunta yadda ya so mala'ika ya rubuta sannan dai mala'ikan ya sake cewa ya ubangiji arzikinsa ubangiji ya hukunta abin da ya so mala'ika ya rubuta ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده sannan mala'ikan ya fito ga takarda a hannunsa ولا يزيد على ما أمر ولا ينقص ba ya daɗe bisa abin da aka umarce shi ba ya rage
حدثنا عمرو بن عثمان النخعي وأخبرنا أبو عاصم حدثنا ابن زبير أخبرني أبو الزبير أن أبا الزبير أخبره أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول ساق الحديث ya kawo hadisin kama hadisin abu min al-harisi محمد بن احمد بن ابي هالف حدثنا ابن ابي بكر حدثنا زهير ابو حسمة حدثني عبد الله بن جداد اداي بن عامر حدثه ان ابو الدكيل حدثه قال yace دخلت على أبي سريحة na shiga gurin abi salihata shine uzaifu ibn asid al-gifari قال yace سمعت رسول الله na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da da kunnuwan nan nawa وسلم يقول yana cewa إن النطفة تكون في الرحم أربعين ليلة mahaifa mani kan fada a cikin mahaifa ta zauna har dare arba'in ثم يتصور عليها الملك sannan mala'ika ya bai ya surantu gare ta قال زهير zuhairu ya ce قال الذي يخلقه ya halukuwa yana ya ce ina zaton ya ce wannan da zai suranta ta ويقول يا ya ce ya rabe namiji ne ko mace فيجعله الله ذكرا ubangiji ya sanya shi namiji ko ya sanya shi mace gwargwadon yadda ya so sannan a tam- ya tambaya ubangiji za a yi shi mai halitta madaidaiciya za a yi shi ne mai halitta madaidaiciya ko ko wanda halittarsa ba madaidaiciya ba yana da wani nau'i na tawaya ko abin da yake ba daidai ba abin da yake shazzi sai ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya shi a sannan madaidaicin ko wani madaidaicin ثم يقول يا رب sannan kuma malaika ce ya ubangiji me arzikinsa me ajalinsa me dabi'arsa ثم يجعل يجعله الله sannan ubangiji ya sanya shi tababbe ko mai arziki حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني ابي حدثنا رجعت بن كلثوم حدثني ابي كلثوم عن ابي طفيلة عن زيفة بن اسيد الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف على حديث الى رسول الله صلى الله ya عليه kai hadisin ga manzo sallallahu alaihi وسلم wasallam ان ملكا موحدا cewa mala'ika an wakilta shi da mahaifa أراد الله أن يهلك شيئا in Allah subhanahu wata'ala yana nufin ya halitta wani abu da yardar Allah وأربعين ليلة ga kwana arba'in da tsirari ثم ذكرنا sannan ya ambaci kamar hadisin su dai gabata حدثني أبو كامل البخاري بن مسلم الدارمي وحدثنا عمار بن زيد حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك ورفع الحديث أنه قال ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji azza wa jalla وكان بالرحم ملكا ya wakilta mala'ika da mahaifa فيقول yana أي cewa رجل نطفته ya ubangiji ga mani أي رجل ya علقته ubangiji ta juya ta koma gudan mai jini أي رجل مضغته ya ubangiji ta juya ta koma tsoka فإذا أراد الله أن يقضي خلقا idan ubangiji yana nufin ya hukunta halitta قال ya ce قال الملك أي رجل sai mala'ika ya ce ya ubangiji namiji ne ko mace إيها سعيد mai arziki ne ko taɓaɓɓe وما رزق menene kuma arzikinsa a duniya ina ajalinsa yake sai a rubuta min ummihi yadda aka faɗa dinnan alhali shi yana cikin cikin mahaifiyarsa حدثنا عثمان بن ابي شيبه وعبد بن عبد واسحاق بن ابراهيم ونفس بن مالك قال اسحاق اخبرنا وقال اخبرنا حدثنا جابر بن منصور عن صالح عن صالح بن عبيده عن ابي عبد الرحمن عن علي قال an kama da sayyidina ali kala sayyidina ali ya ce كنا في جنازه في بديع الغرقدي mun kasance a wata janaza a makabartar da ake kira baki'ul gargadi gargadi din sunan itace ne saboda yawan zuwansa a samunsa a wajen shi yasa ake danganawa فاتانا رسول الله صلى الله عليه manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo mana فقعد ya zauna وقعدنا haulahu mu ma muka zauna daura da shi ومعه مسرة alhali yana dauke da yar sanda فنكس ya sunkui da kai فجعل ينقض من مسرته bimi sarati ya yana zane a gas da wannan sandan da yake rike da shi ثم قال sannan manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ما منكم من آدم ba wani a cikin ku ما من نفس موجود ba wata rai da take numfashi إلا وقد كتب الله sai ko لنا Allah ya rubuta inda za ta kare ko aljanna ko wuta وإلا ko karkutuba sai kuma lalle an rubuta ta ko tababbiya ko mai arziki قال sai ce فقال رجل يا رسول الله sai wani mutum ya ce ya rasulallahi أفلا ننقص على كتابنا me zai hana mi zama mu tunda dai an riga an rubuta mu kuma rubutun nan ba sauyawa zai ba mu kyale aikin فقال manzo Allah ya ce من كان من أهل السعادة wanda ya kasance daga ma'abuta arziki يسير إلى أعمال to ba makawa zai koma a ƙarshe zuwa aikin ma'abuta arziki ومن كان من أهل wanda yake daga ma'abuta tabewa ba makawa zai koma zuwa aikin tababbu فقال ya ce اعملوا ku je ku yi aiki كل ميسر lukwahu liƙali ajali kowane a cikin ku za a- an hore shi ga abin da aka halice shi saboda shi أما أهل السعادة amma ma'abuta arziki فييسرون لعمل أهل السعادة za a hore su ga tsayawa yin aiki na masu azurta وأما أهل الشقاوة amma wanda suke ma'abuta a tabewa فييسرون لعمل أهل to الشقاوة za a hore su ga yin aiki irin aikin tababbu ثم قرأ sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta فأما من أعطى wata kawo sadaka bil husna husnul surul lil husna amma wanda ya- ya bayar ya tsoro ya tsoraci Allah ya gaskata da aljanna ko sa- gaskata da magana kyakkyawa to wannan ba makawa za mu hore shi ga ha- biya- ah, biwa hanya mafi sauki وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى wa amma wa- amma wanda yake yayi rowa wasta gana ya nuna wadata daga wajen abin da yake wajen Allah ya nuna shi ba bukatar abin da yake wajen Allah yake ba Ah, wanda wannan ke sa ayi rowa wanda duk yake bukatar abin da yake wajen Allah duk wanda yake bukatar abin da yake na Allah to yi baiwa ahlul ma'rufi fi dunya humu ahlul ma'rufi fi lahirati wa kadhalika husna ya karyata da abin da yake kyakkyawa ya karyata da zuwan aljanna fa sunu surulil usra to wannan za mu hore shi ga abin hanya mafi wuya ta wato wadda za ta kai shi ga wuya a lahira duk saukin hanya in ya zama a ƙarshe za ta kai ka ga wuya ne ai ta zama mai wuya kamar yadda duk wuya hanya in ya zama a ƙarshe za ta kai ka mai sauki to wannan ta zama sassauka
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه او عن ابي سري قال حدثنا ابو الاوس عن منصور بهذا الاسناد في معنى وقال ya ce فاخذ عودا ya riƙe itace ولم يقل من سرة bai ce itacen da ake sawa a kwiɓe ba وقال ابن ابي شيبه ibn abi shayba ta faɗa a tasa a tasar waya daga abul hawas sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta حدثنا وكر بن ابي شيبه وزار بن عرب وابو سعيد الاشعري قالوا حدثنا وكيع وحدثنا ابن نمير حدثنا علي حدثنا مشحى وحدثنا ابو كريم ونفل وحدثنا ابو معاويه حدثنا مش عن سعد بن عبيده عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي قال Mm, amma sayyidina ali ya ce كان رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wata rana جالسا yana zaune وفي يده عود ينقض alhali akwai wani itace yana zane da itacen nan فرفع راسه ya daga kansa فقال ya ce ما من- ما منكم من نفس ba wata rai a cikinku إلا وقد علم منزلها من sai ko an san mazauninta a aljanna ko a wuta suka ce ya rasulallahi me zai sa mu ringa wahal da kanmu wajen aiki afala na tikilun me zai hana mu tsaya mu dogara ga abin da aka rubuta mana tun farko kala manzala ce kaf ku ce za ku dogara ku imalu je ku yi aiki kullum ya sau da ba ku kowa a cikin halitta za a hore shi ko an hore shi ga abin da aka halice shi saboda shi magana sannan manzo Allah ya karanta fa amma mana da ya wasa da iblis ne la qawli hibsanu surul usri wato amma wanda ya bayar ya ji tsoron Allah ya gaskata da magana kyakkyawa to wannan ba makawa za mu hore shi bin hanya mafi sauki amma wanda ya rowa ya nuna wadata ya nuna isa ya karyata da abin da yake mai kyau wata bai yadda ba to wannan ba makawa za mu hore shi bin hanya mai wuya
حدثنا معمر بن مسلم وابن بشار قال حدثنا معمر بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور وعمر انه ما سمع سعد بن عبيدة يحدث عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بناوي da kamar wannan hadisin da ya gabata حدثنا عمر بن يوسف حدثنا زاهر حدثنا ابو زبير يحيى وحدثنا يحيى بن يحيى عن مقيم عن ابي زبير عن جابر قال yace جاء سراقة بن مالك Sirakatul Malikin ya zo dan Jusum قال yace يا رسول الله ya Rasulullahi ina so ka bayyana mana addinin mu أنا خلق من الآن kamar waɗanda a yanzu yanzu ne aka halice su يبقى العمل اليوم me yasa muke aiki a yau
أبيما جفت به الأقلام muna yin aikin ne a cikin abin da an riga an rubuta alƙaluma har sun bushe daga rubuta shi وجر به المقام abin da kaddara Allah ta gudana da shi أبيما نسق منه ko ko a'a muna yi ne a cikin abin da muka fuskanta قال yace لا a'a ba haka bane أبيما جفت به الأقلام ba kuna yi bane a cikin abin da kuka fuskanta ma'ana aikin naku a yau ba shi da wani tasiri akan abin da za ku gani a gobe bari yanda Allah ya kaddara shi ki kenan abin haka yake bari a cikin abin da ka- a- alƙaluma sun gama bushewa wajen rubuta shi وجر به المقادير alƙadari na Allah ya gudana da shi قال yace أبيما الأمل a to me zai sa mu tsaya mu yi aiki قال زاهر Zuhairu ya faɗa ta salwa ما هو البر شيء sannan Abu Zubairu yayi magana da wani abu ni da ban gane shi ba na tambaya me yace فقال yace اعملوا fa kullum mu yassaru ku yi ta aiki ku yi ta aiki na kirki kowa za a hore shi ne ga abin da aka halice shi saboda shi
حدثنا أبو داير أخبرنا أبو الوالد a bana ne amrul laharis an abi zubair an jabir ibn abdullahi annabi sallallahu alaihi wasallam bi hadal ma'ana da wannan ma'anar وفيه فقال ya zo a wannan ruwayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace كل عمل kullu amilin kowane mai aiki an hore masa aikin nasa حدثنا يا ابن يحيى أخبرنا عمار بن زيد عن زيد الزبيري حدثنا مدرك عن عمران بن مسلم قال قيل يا رسول الله an ce ya rasulullahi ما علم أهل الجنة من أهل النار an san yan aljanna abu abiban warewa daga yan wuta قال yace قال نعم yace kwarai an san su sai mai tambaya yace قيل aka ce da manzo sallallahu alaihi wasallam عاملون to me yasa masu aiki suke aiki tunda dai an riga an gama warewa duk wani aikin ka a yau ba zai sauya abin da aka riga aka yi ba ma ba dallu qaulul ladayya
قال yace كل ميسر لما خلق له ai abin da yake akwai kowa a cikin halitta ana hore shi ga abin da aka halice shi saboda shi
حدثنا شيبان بن فروان حدثنا ابو الوارث الصحابه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن عدم واسحاق بن ابراهيم وابن الزبير عن ابن الولية حا حدثنا ابن يحيى امرنا جعفر بن سليمان حا حدثنا ابن مسنى حدثنا ابو بن جعفر حدثنا شبه كله عن يزيد الكشكي في هذا الاسناد بما لا حدث عمار a dukkaninsu sun karɓo da wato daga daga zidan rishki a wannan isnadin kamar ma'ana hadisin hamadu wa fi hadisin abdul waris ya zo hadisin abdul waris yace na ce ya rasulullahi حدثنا اسحاق بن ابراهيم الازري حدثنا عثمان بن عمر حدثنا عزرة بن ثابت عن يحيى بن بكير عن يحيى بن عمر عن ابي الاسود الدؤلي قال ya karɓo daga abil aswad du'ali abil aswad du'ali yace قال لي عمران بن حسين imranun husaini ya ce da ni ارايت ما يعمل الناس يوما ina so ka bani labari kaga irin abin da mutane suke aikatawa yau ويكدهون فيه suke wahala a cikinsa اه شيء قضي عليهم abu ne wanda aka hukunta musu ومضى عليهم من قدر ما ya riga مضى ya zama ya riga ya huce a kansu daga darajar wanda suka gabata او فيما يستقبلون به مما koko dangane da abin da suke fuskantar eh, wato suke fuskantar sa ne daga abin da annabin su ya zo musu da shi وثبتت الحجه عليهم abin da hujja ta tabbata a kansu da shi قلت na ce بل شيء قضي عليهم bari abu ne wanda aka hukunta musu da shi ومضى عليهم abin da yake ya riga ya zarce a kansu bayan da za a yi a sauya قال ya ce وقال ya ce أفلا يكون ظلما a to wannan bai zama zalunci ba kuwa قال ya ce فوزيت من ذلك da na ji فضلا wannan magana tasa sai na firgita firgita mai tsanani وقلت كل شيء خلق الله na ce da shi ai ka gani kome halittar Allah ne mulki wadiya mulkin hannunsa ne مم. فلا يسأل عما يفعل وهم ba wanda ya sai ce zai tambayi Allah me yayi amma su baye su ne suke za a tambaye su فقال لي يرحمك الله sai ya ce da ni Allah ji kanka ni lam uri biha bima sa'altuka illa la ahadu aqlaka ni ban nufi ba da abinda na neme ka sai ka faɗa min na tambaye ka da shi sai ko dan in kiyaye hankalinka in ga ya hankalinka yake inna rajulaini min hakika su mutane biyu daga muzainatu sun zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullahi ara'aita ma ba mu labari abinda mutane suke aikatawa a yau suke wahala a ciki ashirin lamari ne wanda yake an hukunta musu tuntuni wa mara alai wa mara fi mai azarci a cikin su min qadari daga kaddara da ta hakika ta rigata ma yatadawwaluna bihi mimma ata- atahum bihi nabiyuhum koko yana cikin abin da za su fuskanci gaba da shi daga abin da annabin su ya zo musu da shi wa yajlu hujjatu alaihim a hujja ta tabbata a kansu faqala la ya ce la a ba to hujjatu alaihim bar wani abu ne wanda yake an riga an hukunta musu ya riga ya zarce a cikinsu abu ne wanda yake ba fuskantarsa za su yi ba abu ne wanda yake an riga an zarta duk ɗan aljanna dinkan ya faɗo nan duniyar an zarta da ɗan aljanna ne wanda bayan da za a yi a sauya duk ɗan wuta dinkan ya faɗo duniyar nan an riga an zarta da cewa ɗan wuta ne ba kuma yanda za a yi a sauya
وتصديق ذلك في كتاب الله gaskata wannan ya zo a cikin littafin Allah azza wa jalla نفس وما سوى shi ne faɗin Allah nafsin wa masowa ubangiji ya yi ratsuwa da rai da abin da da wanda ya halicci ran ya mata ilhamar abin da yake bannana ta da kuma tsoron Allah ta حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بلال بن يحيى بن محمد عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce إن الرجل لا يعمل الزمن الطويل hakika mutum yakan yi aiki ya dade ya dade yana yi عمل أهل الجنة aikin na yan aljanna ثم يكتب له عمله بعمل أهل النار sannan a ƙarshe a cika masa aikinsa da aikin yan wuta وإن الرجل لا يعمل akan sa mutum kuma ya yi aiki zamani mai tsawo بعمل أهل النار da aikin yan wuta ثم يكتب له عمله بعمل أهل الجنة sannan a rubuta masa aiki wato a cika masa aikinsa da aikin 'yan aljanna ya zamo sanda ya mutu ya mutu ne yana aikin 'yan aljanna shi yasa a koyaushe sabiqatu ba ita bace lahiqatu abinda zai samu mutum da gaba shine babban tunani musamman na masana Allah tabaraka wa ta'ala
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن ابي حازم عن ظالم بن سعد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وزال صلى الله عليه وسلم يا ce إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة mutum yakan yi aiki irin aikin 'yan aljanna بما يقول a الناس iyaka hangen mutane هو من أهل النار alhali shi dinnan dan wuta ne yana cikin 'yan wuta وإن الرجل لا يعمل عمل hakika mutum yakan yi aiki aikin 'yan wuta a yanda mutane suke gani وهو من أهل alhali shi dan aljanna ne
باب وجود آدم أبو موسى عليه السلام bawan yanda annabi adam da annabi musa ala nabiyina wa alaihi musallatu wassalam suka dinga kafa hujja akan juna
حدثنا أبو بن عاتم وإبراهيم بن دينار وابن أبي عمر المكي وأحمد بن عبدة الذبي جميعا عن ابن عيينة واللفظ لابن عاتم وابن دينار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي عن داوس قال يجي.
سمعت أبا هريرة يقول، na ji abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce احتج آدم وموسى annabi adam da annabi musa sun yi jayayya فقال موسى annabi musa ya ce يا آدم ya adam أنت أبونا kai ne ubanmu خيبتنا ka tabar da mu وأخرجتنا ka sabauta aka fidda mu daga aljanna ka fidda mu daga aljanna فقال وآدم sai annabi adam ya ce da annabi musa kai ne annabi musa ko wanda allah ya zabe ka da maganarsa ko ya rubuta ma a taura da hannunsa أعتلومني yanzu ka o- zarge ni akan wani lamari da allah ya kaddara shi gare ni قبل أن يخلق tun kafin a ce allah ya halicce ni da shekaru arba'in فحج موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ce fa hajji adam musa shikenan sai annabi adam ya rinjaye annabi musa حج آدم موسى shikenan sai annabi adam ya rinjaye annabi musa وفي حديث بن عمر بن أبي عمر وابن عبدة قال أحدهما حق خطأ وقال الآخر كتب لك التوراة بيده ya rubuta ma a taura da kansa حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس فيما قرأ عليه عن ابي الدينار عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce حاج آدم وموسى annabi adam da annabi musa sun yi jayayya حاج آدم وموسى sai annabi adam ya rinjaye annabi musa قال موسى annabi musa ya ce da shi yanda aka yi الذي أغويت الناس yanda aka yi jayayya annabi musa ne ya fara tare annabi adam ya ce oh kai ne adam wanda ka jawo batan mutane وأخرجته kan saboda fitarsu daga aljanna قال آدم annabi adam ya ce أنت الذي oh الله kai ba kai ne musan da Allah ya zabe ka ba كل شيء ya baka kuma daga kowane abu واصطفى على الناس برسالته wanda Allah ya zaba bisa man- bisa sauran mutane da manzancinsa قال نعم sai annabi a- a- Musa ce kwarai ni ne قال yace دلوني على أمر to yanzu zargina za ka yi akan lamarin da yake Allah ya riga ya kaddara a kaina kafin a halicce ni
حدثنا إسحاق بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري حدثنا أنس بن إياد حدثني حارث بن أبي ذؤاب عن يزيد وهو بن كرمزة وعبد الرحمن الأعرج قال سمينا أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce اشتد آدم وموسى عليه السلام inda rabbihima annabi adam da annabi Musa sun yi jayayya a wajen ubangiji حج آدم وموسى.
amma annabi adam ya rinjaye kan annabi Musa قال موسى annabi Musa ya ce kai ne adam wanda Allah ya halice ka da ikonsa ya yi busa cinka daga ruhinsa ya sa mala'iku suka yi masu sujjada ya zauna da ka cikin aljannarsa amma a ƙarshe ka zo ka saukar da mutane da sababin haɗi'a kai zuwa wannan duniya قال آدم sai annabi adam ya ce أنت موسى الذي اتفاك kai ne annabi Musa wanda Allah ya zaɓe ka wajen baka manzanci ومن كلامه da ya zantar da kai قال أنت ألواح فيها تبيان كل شيء.
ya baka alluna wanda yake akwai bayanin komai a cikin allunan nan da Allah ya baka قربك هدية ya kusata ka kana abokin asiri فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن تخلق da nawa ka samu ubangiji subhanahu wata'ala ya rubuta taura kafin a halice ni قال موسى annabi musa ya ce آمن.
da kwana da shekara arba'in da shekara arba'in قال آدم da wannan shekara arba'in din ne allah subhanahu wata'ala ya rubuta a taura kafin a ce an halicci annabi adam sai annabi adam ya ce قال وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى ka samu a cikin attaurar a, cewa an rubuta wa asa adamu rabbahu fagawa قال نعم annabi musa ce kwarai قال sai annabi adam ya ce da annabi musa أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أم ينزو.
عملا قبل أن يخلقني بأربعين سنة yanzu zaka ce zaka zarge ni dan na aikata aiki aikin da Allah ya kaddara cewa ba makawa sai na aikata tun ma kafin a ce an halice ni da shekara 40 قال رسول الله صلى manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa hajji adam musa annabi adam sai da jari annabi musa حدثني زهير بن عامر وابن حاتم قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابي عن عن ابن شهاب عن عمر بن عبد الرحمن عن ابي هريره قال ya karbo daga abi huraira abi huraira ya ce قال رسول الله صلى الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce اتجد ادم موسى annabi موسى- Adam da annabi Musa sun kafa jayayya فقال له موسى wato eh, annabi Musa shine ya fara zuwa da maganar ga annabi Adam مم.
cewa ya za a yi kafin da mu daga aljanna Eh, faƙala lau musa annabi musa ce da annabi adam kai ne an adam wanda a hadi'aka ta fidda kai daga aljanna فقال له ادم sai annabi adam ya ce da annabi musa "Oh, kai ne musa ko wanda allah zaɓe ka da manzancinsa da zancensa ثم تلومني sannan ka zo ka ci kana zargi na bisa lamarin da yake Allah ya kaddara a kaina tun kafin ma a ce za a halice ni حج ادم sai annabi Adam ya rinjaya a nan akan annabi Musa حدثني أبو ناجد وحدثنا علي بن النجار اليماني وحدثنا ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاوى حدثنا بن نافع حدثنا أبو الرزاق أخبرنا مأمون عن حماد بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث كما معنى حديث سوسو حدثنا زيد بن زريع حدثنا هشام بن حسان أم محمد أحمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حديث حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح حدثنا ابن وهب أخبرني أبو هاني الحولاني عن أبي عبد الرحمن الأولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال عبد الله بن عمرو بن العاص يأتي سمعت رسول الله Naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa كتب الله مقادير الخلائق Ubangiji ya rubuta abin da aka kaddara ga dukkan halitta قبل أن يخلق السماوات tun kafin ya halicci sammai da ƙasai خمسين ألف da shekaru dubu hamsin قال ya ce وعرشه على الماء.
al'arshin Ubangiji yana kan ruwa حدثنا ابي عمر حدثنا مقرب حدثنا عمر حاب حدثني عمر بن صالح التميمي حدثنا ابي مريم اخبرنا نافع يعني ابن زيد يزيد الى عن ابي هاني بهذا الاسلام مثله غير انه ما لم يذكر وعرشه على الماء sai dai basu faɗa a tasu ruwayar cewa wa arshuhu alal ma'i ba babu tasrifin lahi ta'ala alquluba kaifa sha'a babin yanda ubangiji yake sarrafa zukata duk yanda yake so حدثني زهير بن عمرو وابن مالك لا عن المقرئ قال زهير حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا حيوة أخبرني أبو هاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الهملي أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa hakika zakatun ɗiyan adam gaba ɗaya tana tsakanin yatsu biyu daga yatsun ubangiji wato wannan hikaya ne daga damka akan ya zukatan nasu cewa Allah yana sarrafa zukatan duk yanda ya so kamar yanda da a ce mutum zai rike abu da yatsunsa kaga sai yanda ya da abu كقلب واحد kamar zuciya ɗaya ce يسبحه Allah yana sarrafa zukatan nan duk inda ya nufa ثم قال رسول الله صلى الله sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma sarrif al-qulubi sarrif qulubana ala da'atika ya ubangiji ya wanda yake shi ke sarrafa zukata muna roƙonka ka sarrafa zukatan mu musa binka باب كل شيء بقدر babu duk abin da ya samu to Allah ya riga ya kaddara
حدثنا عبد العالمين عن مالك قال قرات على مالك بن انس حا وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك فيما قرأ عليه عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن داوود انه قال Dawus ya ce أدركت ناس من اصحاب رسول الله صلى الله na عليه riske wasu mutane daga sabon manzo sallallahu alaihi wasallam suna cewa كل شيء kowane abu yana afkuwa ne da kaddara ta Allah قال ya ce na ji Abdullahi ibn Umar yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce كل شيء بقدر kowane abu yana faduwa ne da kaddara ta Allah العدد والكيس gajiyawa da kaifin hankali awil kaisu wal ajizu wasu wata ruwa sai an fara faɗa ajizu sannan a faɗi kaisu wata ruwa an fara faɗa kaisu sannan a faɗa ajizu حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريم قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زياد بن اسماعيل عن محمد بن عباد بن جعفر المعزومي عن ابي هريره قال ya kawo daga abi huraira kala ya ce ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر wasu ƙuraishawa kafirai sun zo suna son su jayayya da manzo sallallahu alaihi wasallam a game da kaddara
فنزل sai aya ta sauka يوم يسحبون في النار على وجوههم innal mujrimina fi dalalin wa su'ur yawma yusabuna fi an-nari ala wujuhihim zuqu sam- wa- massa saqar inna kulla shay'in halaqnahu bi qadar haqiqa kafirai suna cikin bata suna cikin kuna tun ranar da za a ringa jan su a cikin wuta bisa fusakun su a ringa cewa da su ku dandani shafar wuta mai tsananin kuna kaga ubangiji tabaraka ta'ala duk wani abin da ka gani to Allah ne ya halice shi da nufi da iko daga gare shi
باب wannan babi ne وجر على ابن ادم حظه من الزنا وغيره an kaddara wa ɗan adam rabansa na daga sabon Allah kamar zina ko waninta حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبده بن حميد واللفظ لاسحاق قال اخبرنا عبد الرزاق حدثنا مامور عن ابن داوود عن ابي عن ابن عباس قال ƙara abdullahi abbasin ya ce قرأت الشيخ أشبه باللون مما قال أبو هريرة ban ga abu ba wanda yake ya fi kama wato da zunubi fiye da abin da abu huraira أن ya faɗa النبي صلى الله عليه وسلم daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce كتب على ابن آدم حظه من الزنا a m- ubangiji tabaraka ta'ala ya rubuta wa ɗan adam rabansa na daga zina أدرك ذلك لا محالة ba makawa sai ya aikata فزنا العينين النظر a idanu suna zina me zina idanu kallo وزنا اللسان النطق a harshe yana zina me zina harshe fada والنفس تمنى وتشتهي ita zuciya tana buri tana sha'awa والفرد يصدق al'aura ita take gaskata wannan ko ta kareta العبد في رواية ابن طاووس an abi sami ta bin abbasin haddasana sakon masurin abarna abu shamil mazumi haddasana wahibun haddasana suhaluna abi salim عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ya kawo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala manzo Allah ya ce an rubuta dan adam rabansa na daga zina أدرك ذلك لا محالة ba makawa sai ya riski wannan العينان إذن- هو النظر a wato idanu guda biyu zinarsu kallo kallo والأذنان زناهما الاستماع a kunnuwa zinarsu sauraro واللسان harshe زناهما zinarsa faɗar magana magana واليد زناها البطش a hannu zinarta ruko والرجل زناها الخداع a kafa ita kuma tata zinar takawa والقلب يهوى zuciya tana buri tana buri tana so tana buri amma ƙarshe dai al'aura ita take gaskata wannan ko ta karyata
باب معنى كل babu abin da ake nufi da cewa duk wani abin haihuwa ana haihuwarsa bisa asalin ad- ad- ad- halitta ta farko addinin Allah وحكم الموت على أطفال الكفار da وأطفال kuma المؤمنين.
hukuncin wanda suka mutu daga yaran kafirai da wanda suka mutu daga yaran musulmi حدثنا علي بن الوليد حدثنا مولى بن عرب عن الزبيدي عن ابي الزهري اخبرني سعيد بن المسيب عن ابي هريره انه كا- كان يقول ba abu huraira ya kasance yana قال cewa رسول الله صلى الله عليه manzala وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce ما من مولد إلا لا يولد على الفطرة babu wani abin haihuwa sai ko ana haihuwarsa bisa asalin halitta أبواه يحولان amma a ƙarshe iyayensa su suke mai da shi ba yahude ونصراني ko su mai da shi ba nasare ko su mai da shi ba maguji كما كنت بالبهيمة بهيمة جمعاء kamar da ake haifar dabba tana dabba halittar ta gaba ɗaya a haɗe ba wani abin da babu a halittar هل تحسون بها من جرآء kuna ganin wadda take mai yankakken kunne a cikinta ko mai rozage a kanta sannan abu hurera kan ce وقرأوا إن شئتم a ku ce in- ku karanta in kun so
فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل fidratan lahi lati fadaran nasu alaiha la tafdila li halqillah wannan tsari ne na Allah wanda ya halicci mutane a kanta maganar Allah ko halittar Allah ba wanda ya sai ce zai sauya
حدثنا بكر بن ابي شيبه حدثنا ابن الحاء حدثنا عبد بن عبيد اخبرنا عبد الرزاق اسلام عن معمر عن الزهري بهذا الاسناد وقال ya fada a ta- a wannan ruwayar ما كنت بالبهيمه بهيمه kamar yadda ake haifa- haifar dabba tana ba- dabba cikakkiya ولم يذكر جمعاء bai ambaci kalmar jam'a'u ba a wannan ruwayar haddasani abu dahir wa madu ibn isa qala haddasana ibn wabin abara ne yunus ibn yazid an ibn shabin ana ba salama ibn abdurrahman abarahu anna ba hurayra ta qal aba hurayra Allah ya kara dagare shi ya ce قال رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wani abin haihuwa sai ko an haife shi akan tsa- asalin addini ثم يقول sannan abu hurairu ya ce ah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan ce ko ko shi abu hurairu ne yake fada ku karanta fidatul lailati fadaran nas alaiha la tabdila li halqillah zalika ad-dinul qayyim a halitta ta Allah wadda ya halicci mutane a kanta ba mu sauyawa ga halittar Allah wannan shine addini madaidaici حدثنا زهير بن عالم حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce من مولود الا يولد على الفطره ba wani abin haihuwa sai kwana haifarsa bisa asalin halitta addini وابواه يحولان iyayensa ne suke mai da shi ba yahude ko su mai da shi ba nasare ko mu- su mai da shi a, wato mushriki فقال رجل يا رسول الله sai wani mutum ya ce ya rasulallahi أعد لو مات قبل ذلك ba ni labari ya hukuncin sai yake ka- idan ya mutu kafin ya girma قال sai manzala ya ce الله أعلم بما كانوا أهلي Allah ne ya san me za su yi idan da sun girma bisa wannan kenan yake nuna ashe ba za a yanke ba amma hadisan da suka gabata gare mu a baya da wasu kuma dalilan sun sa da yawa sun ce wannan bangaren Allah wa alama kanu amilina mansuhi ne حدثنا بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا أبو معاوية حوى حدثنا ابن نمير حدثنا أبي كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد من أبي بن نمير ما من مولود يولد إلا وهو على ملتي
ba wani abin haihuwa da za a haifa sai ko yana kan addini وفي رواية أبي بكر an abi mu'awaita illa ala hadhihi almillati sai ko yana kan wannan addini مم.
hatta ya bayyana anhu lisanuhu sai fa harshen sa ya bayyana daga gare shi kuma in ya bar addinin sai a ji kuma
حدثنا محمد بن راشد حدثنا أبو الرزاق حدثنا معمر عن أحمد بن نبيه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء حديث ya ambaci hadisai yana daga hadisan قال رسول الله manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk za a haifa ana haifarsa ne bisa wannan tsari na addini addinin musulunci amma iyayensa su suke mai da shi ba yahude ko su mai da shi ba nasare كما تنتجون الإبلاء kamar yadda kuke karɓar haihuwar raƙuma هل تجدون في هذه الآية yalla kuna samu mai yankakke kunne a cikinta هل تكونوا أنتم تجدونها sai dai ku ne a ƙarshe kuke yanke mata kunnan قالوا يا رسول ta الله ji ya rasulallahi أرأيتم من يموت ba mu labari wanda ya mutu yana ƙarami ya lamarinsa yake قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah ne ya san abin da za su aikata idan da sun girma أخرج من سيدة حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردية an al-ala'i an abi an abi hurairah ta anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal wato ne yazo da isnadi irin matsayi na biyu an suhaid wal ala'u kullun an abi adwana an abi hurairah tan nabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce كل إنسان duk wani mutum uwarsa na haihuwarsa bisa asalin addini na Allah وأبواه وأبواه amma a ƙarshe iyayensa ne suke mai da shi ba yahude ko su mai da shi ba nasare ko su mai da shi ba magulin فإن كان مسلمين idan sun zama musulmi iyayen مسلم sai ya tashi musulmi كل إنسان kuma ma musulmin a ce masu kokari masu kula in yaro ya tashi inda ake matukar kula da sallah sai kaga shi ma mai kula da sallah ne amma in ya tashi inda wasa ake da sallah to shi ma sai kaga haka din ne in ya tashi inda ake kaza kaga haka din ne in ya tashi inda ake kaza kaga haka din ne shi yasa koyaushe ake cewa a kula da tarbiyya a ku- tarbiyya kuma mutum ya fara ta daga kansa ba fadar ba ka yi a aikace eh, annasu ilal istima'i ila lisanil hali a ƙarabu min al'istima'i ila lisanin makali mutane su ga kana abu su yi ya fi ƙarfi fiye da a ce su ji kana faɗa su su ga kana yi sun fi ɗauka fiye da a ce je su kai kana faɗa duk wani mutum da uwarsa ta haifa shaidan yana shurinsa a wato a kwibinsa biyu sai ko maryam sai da maryam da ɗanta حدثنا ابو داود اخبرنا ابن وهب اخبرني ابن ابي زيد ويوسف عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اولاد المشركين manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi daga hukuncin ka ƴaƴan kafirai فقال wato wanda su iyayen kafirai ne su kuma ƴaƴan suka mutu basu riga sun balaga ba نعم ya ina za su faƙala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu alam ma kanu amilin Allah ne ya san me za su yi aiki da a ce sun girma حدثنا عبد بن نوبين اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا مامون الحوى حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام اخبرنا ابو اليماني اخبرنا شعيب الحوى حدثنا سلمة بن شهيب حدثنا حسن بن عينة حدثنا ماكل وابن عبيد الله كلهم عن ابن ابي اسناد يونس وابن ابي ذئب مثل حديثه ما كان ان في حديث شعيب وماكل Mm, sai da hadisi mun Shu'aibu da Baqilu an tambayi manzon Allah zarari al mushrikin daga ƴaƴan kafirai حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن ابي زناد عن العرج عن ابي هريره قال Abu Huraira ya ce قيل رسول الله an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam مسكينا.
daga ƴaƴan kafirai من يموت منهم صغيرا wanda ya mutu daga cikin su yana karami فقال manzon Allah ya ce Allah ne ya san abin da za su aikata da sun girma لا أبني يا أبرنا أبو وانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال Ah, Abdullahi Abbas ya ce إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن an أبي- tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga ƴaƴan kafirai مم. قال yace الله أعلم بما كانوا Allah ne ya san abin da za su aikata إذ خلقهم tunda dai ya halicce su حدثنا عبد الله بن مسلمة بن كعب حدثنا المؤتمر بن سليمان عن أبي عن أبات بن مسألة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce الغلام الذي قتله الخضر yaron da Hariru ya kashe يبيع كافرا an halicce shi kafiri ولو أشاء da a ce ya rayu لأحرق أبويه بغيان وكفرا da ya dau nauyar da iyayensa wajen shishigi da kafirci حدثني الوالد بن عربي حدثنا جرير عن العلاء بن المسيب an fura ibn amrin an aisha ta binti dalata an aisha ta ummul mu'minin qalat tace an karbi ran wani yaro وقلت طوبى له na ce kai wannan yaro farin ciki ya tabbata gare shi وزفور من a أساطير tsuntsu الجنة ne daga tsuntsayen aljanna قال رسول الله sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce أولا تدرين أن الله Ko خلق dai الجنة وخلق النار ashe baki san cewa Allah ya halicci aljanna ba ya halicci wuta فخلق لهذه أهلا ya zama wannan yayi mata nata ولهذه wayannan ma أهلا.
ya halitta mata nata حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن العلاء بن يحيى عن أمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت mm tace
an An gaici manzo sallallahu alaihi wasallama. a zuwa wata janazar wani yaro daga mutanen Madina na ce ya rasulullahi farin ciki ya tabbata ga wannan tsuntsu ne daga tsuntsayen aljanna bai aiki mummuna ba bai riski mummunan ba manzala ya ce ko dai ka faɗi wata maganar ba wannan ba ke aisha ai ubangiji ya halicci waɗanda suka cancanci a sasa aljanna ya halicce su ne don aljanna su tun suna cikin tsatsan mahaifansu ya halicci wanda suka cancanta su tafi wuta ya halicce su don wutar tun alhali suna tsatsan mahaifansu حدثنا أبو بكر بن سبع حدثنا إسماعيل بن زكريا عن طلحة بن يحيى حا حدثني سليمان بن معبد حدثنا مسلم بن أصحاب بن عبس حا حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا محمد بن يوسف كلاهما عن سفيان الثوري عبد الله بن يحيى بسند وكي إنا وحديثي حدثنا أبو بكر to babu bayani an al'ada labar bayani cewa ajulla da arzuka da waninta ba ta daɗuwa ba ta raguwa أما سبق daga abin da alƙaddara Allah ta riga da shi حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم ولفظ أبي بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن حكمة بن مرسل عن المغيرة عن عبد الله بن يشكري عن عرور بن سويد عن عبد الله قال ya ce ya karɓar daga Abdullahi bin Mas'udin ya ce umma Habiba mata Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce Allah ka jiyar da ni daɗi da mijina Allah sa mijina ya daɗe muna tare sallallahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mahaifina Abu Sufyan Allah sa ya daɗe muna tare da dan uwana kuma muawiya ya dade shi ma muna tare yace mazala ce da ita ke roƙi Allah ne ga ajulla wanda an riga an ɗiba duk mu ukun da ke cewa Allah ya sa mu dade an riga an ɗeba mana iyaka abin da zamu da kwanuka ƙididdigaggo da arzuka wanda an riga an raba ya wannan roƙo naki ba zai gaggauta wani abu ba kafin saukarsa ko ba za zai gaggauta wani abu kuma daga lokacin da zai sauka ai da a maimakon wannan addu'a ta ki da roƙon Allah zaki Allah ya kiyaye ki daga azabar wuta ko azabar kabari da haka din yafi miki ya da yafi alheri yafi fifita a ce an ambaci birrai a wajen annabi misalu ya ce ina zaton an ce ma da aladai wato wanda daga shafewa cewa ko da mutane ne aka kisfe suka koma birrai ko alhinzirai sai manzan Allah ya ce Ubangiji bai bar 'ya'ya ba ko zuriya ga duk dabbar da aka shafe ta mutum aka mai da shi biri to ba dama kuma ya haihu yana birin tun kafin a kisfe wasu daga banu isra'ila su koma birrai su koma alhinzirai tun kafin sannan akwai birrai akwai alhinzirai
حدثنا ابن بشر عن مسعر بهذا الاسناد غير ان في حديثه عن ابن بشر والوكيين جميعا من عذاب من عذاب في النار daga azaba a cikin wuta da azaba a cikin kabari haddathana isaq ibn ibrahim al-hanzali wa hajjaj ibn shahr wa ladhi la jadi qala isaq abarana wa qala hajjaj haddathana abdul razaq abarana sauri wa an alqamat ibn marsal an ibn gira ibn abdullah al-ashkuri amma rul ibn suwaid an abdullah ibn mas'ud qala yace qala ummu habiba ummu habiba mata annabi sallallahu alaihi wasallam tace ubangiji ina roƙonka ka ji yadda ni daɗi da mijina manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Allah sa ya mu daɗe muna tare da ubana abi sufiyana da kuma ɗan uwana shine mu'awiya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce da ita ke kin roƙi Allah ne ga ajulla wanda an riga an ɗiba da gura ta gurabu wanda an riga an taka kowa kika gani akwai iyaka inda Allah ya kaddara zai taka ba zai taka wajen da Allah bai kaddara ya taka ba hakanan kuma duk inda Allah ya kaddara sai ya taka to sai ya taka da arziki wanda yake an riga an raba ba zai gaggauta wani ba da gare ta kafin saukarsa kafin wakacinsa ba zai jinkirta wani ba zai jinkirta wani abu kuma da gare ta kafin saukarsa ba ko bayan saukarsa da a ce roƙon Allah kika yi Allah ya yi miki rangwame daga azaba a cikin wuta ko azaba ta cikin karbare da haka din ya fi miki ya ce sai wani mutum ya ce ya rasulallahi a birrai da alhinzirai tana cikin mutanen da aka shafe ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji azza wa jalla bai taba halakar da mutane ba ko yawa mutane azaba ya sanya musu 'ya'ya hakika birrai da alzirai sun kasance tun kafin wannan tun kafin a kinsa wasu cikin madu isra'ila su koma birrai ko su koma alzirai waje alamin humul kira da tawala hana zira wa bada dago
حدثني أبو داود سليمان بن معبد حدثنا حسين بن عبس حدثنا سنان بن أبي سعد غير أنه قال وآثار مبلوغة يقول أبو وند با مكوا سي أن كيسو قال ابن معبد وروى بعضهم قبل حله أي نزوله سوكسر babin fil amri bil quwwati babin umarni da cewa duk abin da za a yi mummuni ya nuna karfi yayi da karfi ba a san mummuni da kasala ba ba a san mummuni da ragwanci ba da barin gajiyawa kuma duk abin da za a yi bawa ya ringa neman taimakon Allah da kawara kaddara ga Allah
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر بن نمير قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن ربيعه بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الاعرج عن ابي هريره قال يتي قال رسول الله من الله صلى الله عليه وسلم ياتي mumini wanda yake mai karfi خير ya fi ya soya zuwa ga Allah daga muminin da yake rarrauna وفي كل خير kowanne mumini dai ba ba na banza mumini ba na banza in dai mumini ne am- kai kokari ka tsaya tsayin daka akan duk abin da zai amfane ka a kullum ka duba abu nawa kai wanda za ka ƙari da shi ba daidai ba ne bawa ya kwana ya yi ne ya duba da daddare wai me ye ne wanda zai ƙari da shi ba wani abu jiya yau ba a daidai ba kullum a ƙara himma a ƙara abin da za a ƙaru da shi
wasta'in ka billahi nemi taimako da wala Allah ta'jaz kakka gajiya kakka gajiya ka ringa ganin abu ya fi karfin ka alhali ka fi karfin abu da abin da ka ga ya fi karfin ka shikenan sai ya fi karfin naka amma asali a matsayin ka na mutum ka fi karfin komai Mm.
eh maulan mu shu'abu tijani radiyallahu ta'ala ne yace himmar mutum abinda yake kwarar mutum mutum baya iya tara himmarsa amma da mutum zai tara himmarsa ya doshi dutse dutse wanda duk inda ake faɗa girma ya kai ya ce dutsen nan sai ya kau daga nan Mm.
to karshen ta inda mutum ya haɗa himmarsa sai dutsen ya kau Allahu akbar.
amma kaga dutsen yana inda yake to bai haɗa him mutum ne bai haɗa himmarsa ba ni ne rashin haɗa himmar shi yake kawowa Mm.
to
Wa in asabaka shay'un fala idan wani taqul abu ya lahu same ka kaka ce ina ma da a ce na aikata kaza da sai ya zamo kaza da kaza walakin kun qadar- kadarullah ka ce kaddara ce ta Allah abinda Allah ya nufa shi zai aikata Fa inda lahu- domin lam tana bude aikin shaidan alhamdulillah zan ta kitabul ilmi to aje in an in mun yi ilimin a zo a karanta kitabul ilmi ko insha Allah ta'ala ko kada a karanta kitabul ilmi ba ilimi